mu kuma la bamu ikon yin amfani da abin da suka karantar da mu albarbahari kamar da muka saba karantawa a yau ranar talata ranar laraba littafin sharhu sunna na barbahari ga cewa qala al muallif rahimahullahu wa qala sufyan al-thawri rahimahullahu man azga bi udnayhi ila salbi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaha ya'ni al-bid'a wa qala daud bin abi hind radiyallahu anhu أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم لا تجالس أهل بدع فإن جلستهم فهاك في صدرك شيء مما يقولون أسببت في نار جهنم وقال الفضيل بن إياد رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يؤد الحكمة وقال الفضيل بن إياد رحمه الله لا تجلس مذهب البدع فإني أكاف أن ينزل عليك اللعنة وقال الفضيل بن إياد رحمه الله من أحب سبب بدعة أحبط الله عمله أكنكو فقدر الإسلام من قلبه وقال الفضيل بن إياد رحمه الله من دلس ما سبب بدعة في طريق فجزء في طريق غيره albarbahari Allah masa rahama ya tattaro maganganun manya-manyan malamai dangane da hana wa mutum musulmi ni kusantar 'yan bidi'a kamar da da a baya kakkawo babuka da dama dangane da mutum ya nisanci 'yan bidi'a kar ya zama da su kar ma ya ji mai suke faɗa kar kuma ya abota da su mun karanta da dama a tambaya ko a nan sai ke cewa ƙarsu dalibi al-sauri babban malami ɗaya daga cikin manyan a'imma na musulunci imamu sauri yake cewa man asga bi udhnayhi ila salbid'atin kharaja min ismatillah duk wanda ya saurari dan bid'a da kunnansa ya je ya zauna a gunda ake karantar da bid'a ko ya zauna da a wurin malaman bid'a suna jawabi da ya shafi addini a sigar bid'a shi kuma je zauna yake saurara su to wannan me zai faru da shi ya ce kharaja min ismatillah zai fita daga cikin kariyar Allah kariyar da Allah ke ba mu'mine bayin Allah to idan shi yana zama da yan bid'a yana jin me suke faɗa to za su masa nadiyar ya rabu da kariyar ubangiji wakila ilaiha kuma za a dibantar da shi ya waye gari shi kansa ya zama dan bid'a ba tare da ya sani ina fata ana ganewa suka ce saboda illolin da dan bid'a yake wa musulunci ya fi illar da fasiki yake wa musulunci me yin aikin sabo mun karanta a baya da yawa duk mai aikin sabon da yake kaba'ira ne shi kansa ya san sabo yake kuma yana sawa a ran cewa yana fatan Allah ya yafe shi ya tuba kafin ya mutu amma dan bid'a illarsa shine shi a wurin sa addini yake tare da cewa abin da yake kai na wannan aqidar ko wannan ibadar ko wannan mu'amalar ya ci karo da abin da manzon Allah ya karantar amma kuma yana rayawa a rayin cewa shi akan daidai fa yake har ma wanda baya yin abin da yake yi yana ganin kamar shi a cikin halaka yake an ba shi nau'in ibada in ma sallah in ma wani lazimi na wurdi in ma wani nau'in ibadan azumi ko wani abu da ya shafi ibada amma a sigar da ba manzon Allah bane ya karantar da ita hasali ma cin karo ne da abin da manzon Allah ya karantar an ba shi lafazi na wani salati ko istighfari sabanin na manzon Allah kuma ya yarda yana yi to haga baya ji a ran cewa ba da yake ba ballantana ta da tuba sabanin men duk akin sabo duk wanda yake yanzu akin shan kayan ma ya san haram ne ke aikatawa barawo ya san sata yake haram ne mutumin da yake zina ya san haram ne ke aikata duk mai aikin kaba'ira ya san cewa sabo yake har zai ce ma shi ma a taya shi addu'a Allah sa ya tuba ko da ya kasa tuban a yanzu amma dai a ransa yana kyamatar abin da yake kuma ya san lalle ba da yake kai amma dan bid'a shi yana ganin akan daidai yake yasa suka ce duk wanda yake saurara dan bid'a to yau da gobe zai fita daga cikin kariyar Allah shi ma ya koma dan bid'a shi kuma dan bid'a a aikace yana sabawa manzon Allah ne kai tsaye domin duk abin da manzon Allah ya kawo to dan bid'a sai ya kawo akasin na manzon Allah kuma ya ce a bar na manzan Allah sallama a ɗauki nashi shi ne sharin bida ita kuma in ya kawo salati sai yayata mutane cewa falala da daraja na kalan zatin da ya kawo da haka a bar wadda manzon Allah ya karantar da bakinsa mai albarka a ɗauki nashi na malaminsa a riƙe mu ɗaukar sasul fati da aka kawo ta a bid'ance sun rubuta littafin jawahirul ma'ani cewa matsayinta guda ɗaya in ji su suna faɗan wani darajarta don suna maka ƙimarta da darajarta suka ce in mutum ya karanta satul fati kafa ɗaya sau ɗaya to ladan da zai samu in ji su wai ya fi wanda ya sace qur'ani sau dubu shida kaga da ake koya maka ka bar satul ibrahimiyya da manzon Allah ya karantar da bakinsa mai albarka ka kama wannan na fati din kuna ganewa yasa duk bid'a ita kawai ana akasa abin da manzon Allah ya kawo ne kuma ana raba ka da annabi ne a hada ka da wani shirme to shine babban sharin bid'a kuma haga sun yaya tata sun yi rubutu akan ta sun faɗi mu darajojin ta ma aka tambayi wani malamin su a ƙasar Hausa sai ce wato me abin mamaki aga bai fakare ta ba tare da tana magana fa kafirci ce ba sai ce wai ai mutane ne basu gane ba ai kamar ka samu duro ne ka saka shi da ruwa kaga dai ruwa abu ne mai daraja mai kima mai kaza mai kaza aka ta bayani akan ruwa sai kuma ka samu tirare kwalba daya ai kalma ko bata ma dai karamata kan duro ai ai bata kai duro ba dai in ka ta kwalba ko san ai abu ne kankani ai ita sai ka dauka to yanzu wannan kwalbar idan ka zuba ta akan duro ɗin ruwa me za a rinka ji ƙanshin turare ba maganar ruwa ya to shi ne salatul fati haka wanda ke nuna maka anan shi ne ta danna duk wani abu da ya shafi musuluncin ma kenan ta fi shi inda ya kwatanta ruwan shi ne abin da manzon Allah ya karantar ko kuma shi ne Qur'ani ma gaba ɗaya amma wannan salatin shi ne turare da ya mamaye haka wannan kafirci ne maganar na fata kuna ganewa to shi ne shirin bid'a kisa karkadi maganar su ma domin za su iya tura ma shubuha shine wannan malami imamu saudi yake cewa ai abin da yake faruwa in ka ji maganar su to Allah zai cire kariyar da ya baka kai ma sai ka waya gari dan bid'a tibra kikenan ka shiga uku Allah tsare imanin yace wa qala daud bin abi hind rahimahullahu aw hallahu tabaaraka wa ta'ala ila musa bin imrana yake cewa Allah ya yi wa annabi Musa wahayi cewa la tujalis ahla bid'i kar ka zauna ya kai annabi Musa da dan bid'a in ka san mutum dan bid'a ne kar ka zauna da shi annabin Allah ne fa ake hana shi zama da dan bid'a yace fa inda lastahum idan ka tare su fa haka fa sai ka shay'un mimma yaquluna sai wani abu da yake fada ya shiga zuciyarka har kake tunani akan abin da ya faɗa na bid'a din to me zai same ka yace akbabta fi nari jahannam zaka a afkar da kai a wutar jahannam mana zai jawo duk aikin ka a rushe shi saboda su Allah ba su zalaka ta magana da yake dama galibin yan bid'a suna amfani da ilmul kalam ne philosophy suke amfani da shi iya azancin zance iya zara da magana da gyara ta da ɓata lokaci a kanta domin ai kokarin ayyuka ai ya yayata wani abu da ba daidai ba ko aga suka ce ai mai sai da madi shine ke tallar zaki ko amma mai zuma fa mai sai ce zaki zuma kuma aga ya gwaran cikin ai kace a sha zaki zuma ai kaga kai gwari ai an san ba zuma ba cikin kawai da kace zuma kowa san mai zuma ko ba sun faɗa ba suka ce wai Allah sarki daɗi in jiwa in ji barawan zuma ko da ya ɗanɗana ta ka Allah sarki daɗi to kaga me madi yace a sha zaki madi amma me zuma baya bukatar cewa a sha zaki to haka sunna ce in dai sunna ce kawai daga an faɗa tunda an san maganar manzon Allah ce ba an bayanin sai amma wani gyara fuska amma wani kuskure ma kawai ka bi ka tsira amma tunda bid'a ce sai an kawo azancin zance sai ka ji an ce maka ga salati guda daya wai idan ka yi shi ya fi wanda ya hada ce Qur'ani sau dubu shida sai a ta kawo maka jawabai na kwakwalwa da wani wayo da wanda barbaru saboda bid'a ta halaka ka za a yi to kuma kai sai kaga ai shi lada kake nema a duniya ko ba haka bane to me zai hana kai kai masa salatin tunda dai ga abin da yafi Qur'ani sai a ce ma ga wani istighfari shi idan ka yi shi tsabar karfin da yake da shi in ji su shi idan ma baka yin zunubi to zai cinye ma ladanka kaga me ake halatta ma ka je ka rinka yin sabo kawai in dai kai wannan zunubin a wannan salatin guda ɗaya duk saban da kai a duniya ma normal ne kaga an halaka ka da ganin sai mutum kaga ga shi na rike da gurbi yana fama da shi amma duk nau'in sabo kuma yana yi domin shi a gurinsa ai yayi wani abin da shi a lahira masu ko za a masa na fata an gane sakar mutum ya ce shi fa ba yana bautawa Allah bane dan ya shiga aljanna haka suke faɗa yan bid'a wai shi matsayinsa ya kuma aljanna fa sato ai alahira kuma gida biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to shine batsalar bid'a yasa ake hana ka zama da su saboda su saka ka shiga cikin rudani daga cikin bala'i Allah tsare imanin wa qala al-fudayl ibn iyad rahimahullah man jalasa sal bid'atin lam yu'd al-hikma yake cewa fudayl ibn iyad yace duk wanda yake zama da yan bid'a to Allah zai toshe mar basira ya hana shi fahimtar ilimin addini na fata kun gane to haka kuma haka ne ai mutumin da zo ce qur'ani da darajar qur'ani duk musulmin kirki ya san cewa babu littafi mai darajar qur'ani ba haka bane kuma duk musulmin kirki kokari ke tun yana karami ya koyi qur'ani in ya haifi da a fara kanta da shi ne qur'ani kowa zai alfara ce ga danka yayi ne haddar qur'ani ba haka bane to saka ce maka a ai ga wani nau'in zikiri ya fi ƙur'ani ma sau dubu shida to don Allah mai wannan aƙidar don mai zakwai ƙur'ani ina ruwan hidahi ba ruwan hidahi ƙur'ani a yi tun daga wani abu da aka ba shi ya fi ƙur'ani sau dubu shida in ya faɗa sau ɗaya ladansa a ƙudurinsa shi ne ya fi sau ƙur'ani sau dubu shida don ya faɗa sau ɗari fa sau dubu fa sau kaza fa haka babu adadi ke shi sa haka daga nan sai a raba ka da ni karatun ƙur'anin gaba ɗaya sai ka ji ma ƙur'anin ma ba ka ganin ƙimarsa yasa duk wanda yake yin faira za ka bani da ƙur'ani in dai faira yake yi bani da ƙur'ani sai wurin da aka bashi saboda shi yanzu yake ya zama wani Allah Allah ma shi kansa saboda an gama sau ɗansu gara ɓasoshi cewa idan ya yi su to matsayinsa ma ya fi na annabawa guda dubu saba'in kuma duk littattafan da aka rubuta ba wai ana masa shari ba ne lokacin da muke yara aka fiyo da da'awar izala in ana wa'azi ana za cewa a dariƙa ta cika da hamaka kaman siyasa kawai ake har Allah sa muka zo muka fara girma muka fara zuwa makaranta har muka zo muka tattafan dariƙar muke karantawa da gaske ne da abin da ke faɗa wallahi ba ƙarya bane yana nan a rubuce wallahi wallahi da gaske sun rubuta haka ne ba ruwan su kawai shi Allah tsare imanin yake cewa to kaga duk wanda yake zama da ɗan bid'a to lam yaqal hikima Allah ba zai ba shi fahimtar addini ba al hikima shine ilimin addini saboda duk wanda Allah ba shi ilimin addini to ya ba shi alheri mafi girma a ni'imar Allah ke yasa ubangiji yake cewa kuma yaqal hikimata faqad utiya khairan katira ko duk wanda Allah ba shi ilimin addini to lalle Allah ba shi alkhairi ne yawa amma fa wa ma yazakkaru illa ulul albab ba masu gane haka sai masu hankali su mutanen yanzu yan Najeriya kuɗi ne kawai kima a gunsu suna ga wanda aka Allah ba shi kuɗi ne ba ba su yafi da to ba ko mutum malami ne ba sa gani da wani komai ma kawai ko sai da kuma tarin tabe mutum da wani go no go kuma sai rasa ya za a yi baban shi ya mutu cikin dare kuma ta mutu cikin dare kuma ga da tsoron mutuwa da tsoron gawa sai rasa ya za a yi da ka heje nemo limami su kuma limamin nasu yawanci ga su da kwaɗayi da sauransu ba ti da ba za sallah na ronka da yi a baka taba gari a masallaci kuna sallah da shi ba eh doce maka amar mutu ka ce ah an yi mutuwa ya ce Allah ji kansa Allah ya fai masa yau za ku istirar karfe hudu ne to ya sai mun zo ya karabu da hikima ya je ba dan uwansa ba ba zai marwanka ba ah ya je yau kansa da kansa haka da haka ake masa mara kwalai dan yi yau amma ga wasu har karkarwa suke ayi a gidan Alhaji wani ne a sai har fariya ke ma ai shi yau Allah ji wani wanka to sai ne Allah soyi yace wa qala al-fudayl bin iyad la tadlis ma sal bid'atin fa inni akafu an yandira alaka allan yace cewa ci gaban jawabansa kar fa ka da yan bid'a ko na minti ɗaya ne domin me ce ina ji ma tsoron kada la'anar Allah ta tsaka kanka domin duk gunda ake taruwa ake challenging din sunnar manzon Allah ake karantar da wani abu akasin abin da manzon Allah ya karantar to ai inuwa take sauka kan masu karantarwa kamar da tabbata hadisi cewa duk wanda suka taru a wani masallaci suke karatun addinin Allah in ma Qur'ani in ma hadisi to Allah zai tura malaku su kewaye su rahama da nutsuwa ta sauka kansu ba haka bane to haka kuma idan kuma suka taru suke yin akasin wannan fa suna karantar da waɗansu falaloli akasin abin da manzon Allah ya karantar haka dole a samu ne tsinuwar Allah da la'anta a kansu saboda suna inkarin duk abin da manzon Allah ya zo da shi sun ce bai iya ba ina mata an gane tare da cewa fa duk wata ɗariƙa da ka sani a duniya kan da aka kawo ta ta fito ta bayyana to manzo Allah ya shekara dubu da rasuwa mafi nisa shine a ce manzo Allah ya shekara ɗari takwas da rasuwa ta ta bayyana to can bayan ya kai addini na fata an gane to haka mu sai mu ce muna can can na farkon wannan a bar shi a ci gaba da abin da ake amma ba ma tare da su Allah tsare imanin ya ce wa ƙalar fudal bin iyadin man a habbasa bida'atin a Allahu amalahu yake cewa shi fudal bin iyadin duk wanda yake ƙauna yake son ɗan bida'a to Allah zai rusa duk aikinsa na mata kuna ganewa idan kana son ɗan bida'a kana ƙaunarsa to aikinka da kai mai kyau a matsayinka na kai ahli sunna to Allah zai rusa shi saboda Allah ya nuna ma cewa kaso masu son sunna ne su ne ɗan uwanka ka so mai son Allah da manzansa, mai kwafutuka abun kafa shari'ar Allah da manzansa, mai kira akan abu sunnar manzan Allah shi ne aka sai ka so shi. To sai ka so wanda kuma yake yake kawo wani abun da yake korar abun da manzan Allah ya kawo, kuma kake kaunarsa, amma kuma kai baka aikin nashi, za ka kayo da kanka ai. Da kai shi tsaye ne ai. Za ka Allah, duk aikin da kai Allah zai rushe shi kawai. Yace wa qala fulal ibn iyadin wanda sama sabi bid'atin ko min qalbihi yace kuma Allah na tire hasken musulunci a zuciyarsa idan kana kaunar dan bid'a to zaka samu hasken musulunci ma Allah tire ba za ku gane fara ɗaya misali duk wanda yake da'awa ba akan sunna ba zaka samu babu musulunci a gabansa ko da yana faɗa da baki to ƙarya yake aikinsa in ka lura zaka ba na musulunci bane a yaya za a ce ga wani addini na musulunci da Allah ya faɗa da manzansa wai za a zo a yi haɗa kai tsakaninka da Kirista ta yaya shi da ce Allah guda uku ne eh to ta yaya kwaɗe da shi kai kai da Allah ɗaya ne manzan Allah ɗaya ne sauran annabari suna bayan manzan Allah ne shi ne shugaba shi ne jagora shi kai aka ce ɗa'a a duk bayan Allah shi kuma ce Allah ma guda uku ne kuma ma bai yadda da manzan Allah ba to sa ce wai za ku zo a haɗa kai kaga wani ba musulunci a zuciyar ka haka ka faɗi musulunci na ma ba gaskiya bane shi sa kuma har abada ba za a taɓa haɗa kai tsakanin ahli sunna da ɗan bid'a ba saboda idan da na ce a zo a yi sunna to da na ce a yi sunna shi ɗan bid'a yanzu na ɓata masa rai tunda na ce ni kar abu kowa kar abu tsarin kowa a cikin bauta sai tsarin manzon Allah shi kuma ce a'a sai an bi tsarin malam wane to mun hirya da shi to ta za mu haɗu kuma haka ba za mu haɗu ba kenan ina fata kuna ganewa kisa ba za a taɓa samun a ce wai a haɗa kai a samu wata ƙungiya jam'iyya kamar siyasa duk mun shiga cikin mun taru da ahli sunna da ɗan bidiya kuma tafi tare a ba zai yi ba ba zai yi ba sai dai a yi wani abu don neman kuɗi kowa kuɗi yake nema hukuma ta ce wannan su ne masu zaman lafiya a najeriya a nemo kwangiloli a basu a basu allowances a kai su ingila a kai su ina ne a ta fama da su suna yawo har tsufa ya cin musu amma me da a wasu sunna har abada ba zai haɗa ɗan bidi'a ba ballantana kuma haɗa da kirista ta yara su haɗu to ni na ce Allah ɗaya ne manzan Allah kaɗai za a yi wa ɗa'a shi kuma ya ce bai ma da manzan Allah ba kuma sai ne yadda to duk da ka dai a zo a haɗu ka haɗu kana kan na kana kan na har ya zama ƙarya kenan amma su waye suke irin wannan abin daga yan bid'a ne ba za ka taɓa ganin wanda aka cewa ahlus sunna ya shiga cikin tafiyar haɗakar wai a haɗa kai tsakanin dukkan addinan Najeriya ba ƙarya ne ba zai yi ba dan ba za a haɗu ba ba za a taɓa haɗuwa ba ina fata kuna gane ba amma mutum ya fito ya ce maka shi ƙarara baya son hadisin manzon Allah haka abin da ya faɗa shi ne baya ƙaunar manzon Allah to kuma sai kai ma ziyara kai kuma ka ce kai kana son manzon Allah har ma ba manzon Allah ba kana son jikansa ne kisa kake ɗariƙar ma ko duk ɗariƙa yana danganta cewa jikokin manzon Allah ne to ya kace kai tsabar kanka ga manzon Allah har kana ƙaunar jikokinsa shi kuma baya kaunar manzon Allah sai ta goyi ku zo ku hada kai ku tara ku haɗu amma da yake kai kana kan bid'a ne shi ma na kan bid'a za ku yi haɗuwa dan dukkan kuwa ku da aqida amma ba ɗaya bane ai ba ku da alawa ko ta ko kaɗan amma ɗan bid'a da'iman zai iya haɗa kai da kowa ma don ya cimma abin da yake so amma ahli sunna da yake da awar abu Allah shi kadai a yau manzon Allah kadai da'a a jefar da kowa to zaka samu duk wata rigima in aka dauko da shi za a ce za a yi kuma me laifin sa cewa fa ku zo ku manzon Allah kuma kowa a cikin musulmi so yake a ce Allah sa manzon Allah ya cece mu ko ba haka bane to ta da ta kuma ko ba ka kaunar sa ba ka son kuma zama a cikin tafiyar sa to shi yasa ga dan bid'a shi hatsari ne a cikin society sharrin sa ya fi na kirista Allah ka ɗari imani ya ce ina miki wakala fi da iyali ko asa masa bid'atin fi dariqin fa jus fi dariqin ghayrihi yace idan kaga wani na zama da ɗan bid'a ka taho kaga ɗan bid'a daga zaka tafi kasuwar gasho daga masallacin nan kana fita nan kawai sai ga ɗan bid'a tan akan junction ɗin nan to abin da ake so da kai kai kai haka ka zagaya kar ma ku haɗu saboda shi haɗuwa da shi matsala ce in dai za a yi maganar addini da ɗan bid'a to sai ya je ha maka wani abin da ba daidai ba a ranka sai fata kuna ganewa karke da ke alaƙa da shi maganar addini da ɗan bid'a ba tun da ka san inda yake ba ruwanka maganar addini to malam ta ni addini na ina kansa akan yaqini nake na san addini na kai ma ka rike naka ka bar min na ba na buƙatar ka min wani bayani akan addini kai ba na buƙatar naka to ga ka zauna lafiya amma ka ce mu tattauna har abada ba za ku tattauna ku da lafiya da shi ba domin shi abin da kuka jidali da kuma kokarin kare abin da yake kai me ne ke karkuwa ta ce ne ni na manta to ku yi afuwa eh mantawa ne ta wuce fa wai ta ce eh ku yi hakuri kai manta ne na manta ne ka san wani baya lissafin lokacin da kai kira mutum ba yace qaulu sufyan ibn sauri rahimahullahu man asga bi zinahi la sabi bid'atin kharaja min ismatillah yace sabaq lana al hadith fil firari an min ahli bid'ah ko yace mun karanta hadisai da dama a tambaya dangane da mutum ya kaurace ya gudu ya bar yan bid'a wa adam min zasatihim da kuma kar ya zama tare da su wa musahibatihim kar kuma ya abota da su wa man sahabahum duk wanda ya abota da yan bid'a wa azga ilaihi aqwalihim har yawa ya gari yana jin maganganun suna tattaunawa da shi akan maganganu su ne abokanansa ya san shi akan sunna yake amma yana zama a cikin gaggan yan bid'a masu kira kan bid'a wani na dariƙar kaza wani na dariƙar kaza ya sani sun sani kuma na zama a guɗaya to wannan ya cuci kansa saboda asalin tafiyar ba ɗaya ba ce ba wani abu da ya haɗa ɗan bid'a da mai bin sunna domin shi mai bin sunna kullum yana so ya jawo manzan Allah masu bin sa ne su bi manzan Allah shi kadai shi kuma dan bid'a kullum so yake ya janye wa manzan Allah mabiya ya tara malaman sa na fata an gane ba gaba ɗaya bane ai shi dan bid'a yana kamfen ne kar abu manzan Allah shi kuma da sunna yana kamfen ne da kashe kuɗi da kashe lokacin sa akan a dawo a bar kowace jam'iyya a dawo asalin tafiyar manzan Allah shi kadai to haga ai ba ɗaya kuke tafiya da shi to yasa in ka san dan bid'a ne shi tsakaninka da shi ta wuta shine an gama a wani guri kawai a gasa ya kwana biyu kawai ka tafiyar maganar addini kar ayi ai wato zamani ya lalace ka ce to Allah sauke a to shi kenan mana a to alaka da mutane ai to shi na shi so ke kullun ya ji maka shubha ai eh zai ce maka ustaz wato gaskiya kuna da aiki ce ba fa kankani ba muna kan yi muna fatan Allah ce mu kai kuma ka zauna baka da aiki yalla eh kuma ya gashi suke kira akan akwarin yau manzon Allah baya Allah sauki yace walam yuko ila qawlihim walam yukirha wanda in wani zai waye gari har yana tasiri a zukatansa shi maganganun su bare wa gari baya inkarin bid'a ma yace halaka ma'ahum daga nan sai har tare da su fala ya juto baya halatta laka an tasgara ahli bid'i yace bi halatta akan ka ba kai da kake kan sunna kuma ka juya kai alaka da dan bid'a har kuna jin magana juna kuna hira da shi har kuna magana ta addini da shi bi halatta ba to in wani abu ne dai hada ku wani tunishun ku hada ku ko an haɗa wani ɗaurin aure ko wani abu kamar haka dai a gaisa ya kwana da iyali ko ka tafiyar amma a zauna a yi maganar addini da ɗan bid'a wannan bai halatta ba gare ka tunda mun karanta a baya manyan malaman musulunci ma sun kori ɗan bid'a daga gurinsu imam malik da matsayinsa da wani ya zo masa magana akan kaza kana ce a ni ina kan yaƙini a addini na idan kai baka san addinin ka ba tafi ka neme shi kar ka yi maganar addini ana ya kore shi wani ya ce wa daga cikin magabata tsaya mu tattauna akan wata aya mana sai ce ko rabin aya ba za mu tattauna da kai ba ko ba shi kenan ba abin da ka fahimta kai ka je ke ce ni ma in tafi kan abin da fahimta shi kenan kalas za a waya gidan tashin kiyama kowa zai ga abin da yi za ka ba ta da hankali a ciyayi ba dole saka bunawa ba ma ko ne ba ba naka ba ai to sai tafi haka kawai ka rike naka na rike nawa mhm ita su malam ko wa tasmi'a lahum har ka ji maganar su wata wata kula ka ce ana mu'minun qawiyul iman a aini mu'mini ne ina da karfin imani da haka babu damuwa zan iya mu'amala da yan bid'a muna tattaunawa mai yiwuwa a hankali a hankali zan jawo su a to ka halaka za su janye kan kai wasa saboda suka ce wani daga cikin magabata yana ga ɗansa ka daina alaka da abokan banza to ganin cewa baban nashi ya bai tarbiya da ilimin addini da kaza kaza kaza kisto baba yanzu kina ga yadda ka ka bani abubuwan nan akwai mutum da zai iya saka in bar abin da ka gaggaya mini sai baban yayi dariya ta to ka je ka so min tumatiri kondo ɗaya idan so min tumatir kondo yace to ka zaɓi asalin grade 1 din za a kawo aka kawo masu kyau ɗanyen tumatiri mai kyau sai ya ajiye shi sai ya ɗauko yace ka je ka samu ƙulɓaɓɓe guda ɗaya sai ya ɗauko ta ɗaura a kansu sai da to tafi washe gare ce to dawo duba ta matar ɗinka ta ga wannan riɓaɓɓen kusan ya harabu rabin kwandon gaba ɗaya ya to wannan shi ne mutumin banza in ya gaske mutanen kirki shi kaɗai duk zai iya ɓata su ya sa ba haushe ya ce wai mene mene wake ɗaya shi ke ɓata miya so haka ganin cewa kana da imani karka je baka ga to a ni ai ina da na san abin da nake zan iya shiga cikin yan bid'a ka halaka suna da wadansu abubuwa yau da gobe ko da irin sallan lafazin sai ka koya idan kuma ka halaka kaga dan bid'a suna gama da shi ta baran jaji ya an tashi lafiya ya san annabi kaga na bid'a ne ba san bid'a ne zaka tambaya imani na ai san annabi imani ne sai ka tambaye imanin ai ba da bane ai Allah ya san annabi abubuwan su gaba ɗaya wani iri ya na tarbin sa anan ya saka hular sanyi duk zafin da ake yi ba ka suke yi ba za ka ga wani iri abu dai ba iri ɗaya da na mutane ba to shi sa halaka ce babba mu'amala da su za ka koyi akalla ko da irin lafazan su ya ka shiga uku ai in ka gamu da mutum a musulunci ne assalamu alaikum wa rahmatullah sai a gaisa a tashi a tafi ne ya san ya kamata tambaya na imani na ai san annabi imani ne kuma ya ba da zaka ce min ya imani na Allah na ne ya sani amma su ya san annabi ya soyayya muna ziyara to da hauka dai haka wadansu abubuwa zaka duk inda yake dan bid'a sai ya kawo wani abin da yake akasin na al'umma da suka rayuwa akan da dai dan ya mayyaza kansa da sauran mutane yasa ba a san kai alaka da shi zai bata ka koda da koyan maganar sa ne kawai kaga an samu matsala kenan ko mhm ya ce wa ina ne wa ana ƙauyul iman arifin warin bil aqida aini na san aqida sosai to karfe ya ce wala yu'athiruna ilayya dan haka afiya ai yan bid'a ba za su iya tasiri a kaina ba don ka faɗa ka ce haza gurur to wannan karu da kanka eh karu da kanka kad yuftani al insan yace ai za ka rabu dan adam inda zaka shiga cikin abokai mutanen banza to daidai yake da abin da maku misali da wancan magabacin ya nuna ɗansa tumatiri mai kyau kwando ɗaya aka ɗauki ɓalli ɗaya riɓaɓɓe aka saka a ciki kafin gari ya waye ya harabu yawan yawancin tumatir to mutum banza haka yi zai koya ma ko ɗabi'arsa ce ko wani abinsa ko kalan sallolinsa ko kalan wuridinsa ko haka dai ya koya maka wani abu wanda yake kuma aka san na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka ce wannan gurur ne karka je kusa da su yace karfin su ne ko fal bu'du anhum وعدم السماء أقوالهم abin da yake wajibi shine ka nisance su kuma kar ma kana jin maganganun su albaqo eh albaqatul isma wanda take bata wa mutum ya ya fare a cire masa kare da Allah ya masa jin maganganun yan bid'a da yarda da aqidun su zai sa Allah ya cire kare da ya baka ta asalin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har daga nan ka shiga cikin kuma wadannan rayuwa kenan yace amma iza asgata ilaihim fa innaka hariyun an tuftana ma'ahum in har kai ga cikin yan bid'a kana zama a cikin su kuna tattauna da su to lalle kana dab da kai ma ka shiga cikin rudanin su ka waye gari a cikin su yace qauluhu wa wakila ilaiha ya'ni al bid'a ay li anna min al i'tisab billahi ko mai i'tisab billahi asamahu Allah yace saboda duk wanda ya nemi tsaro daga ubangiji to Allah zai tsare shi in ka nemi Allah ya kare ka gari ya waye ka karanta kula uzai da mazala faɗa da kul huwallahu adul kursiyu a'udhu bi kalimatillahi duk sai azun da annabi ya karantar dan ka nemi tsari daga mutumin rayuwa haka kana nema a gurin waye Allah ko to Allah zai tsare ka kaman kana layin bid'a su kuma ba wannan da su baka ba sai su baka kowace tsariƙa akwai wuridinta na fata an gane tijjaniya nasu daban qadiriyya nasu daban shazaliya nasu daban da shugabandiya nasu daban kowace dariƙa da nata wuridin to yasu baka kalan wannan wuridin sun raba ka da wanda manzon Allah ya karantar kai Allah ya karantar da mu cewa idan kai sallar asuba ka zauna ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir a wata ruwaya ka faɗa sau ɗari to ga abin da Allah zai baka da darajoji da falaloli da kariya daga dukkan masifu a wannan yini to sai a baka a wurin tijjaniya ko kadiriya su ba na zaka faɗa ba akwai nasu to illar shi ne sanda kace karantawa kai yanzu ba kana bin umarnin manzon Allah bane ba shehun ka kake bi sabanin na sunna to an ce maka manzon Allah ne yace kai haka kana yi kana cewa annabi ne yace nayi kuma ina yi dan annabi ya bada umarni nayi haka samu lada kuma kana kan sunnar manzon Allah na fata an gane in aka zo gurin salatin annabi da zaka yi to kowace tsariƙa akwai kalan salatin ta na daban na annabi saban kada sunna fa manzon Allah ne ko da lafazin salatin da bakin sa mai albarka sai ka koyi wanda ya faɗa sai ka yi tunda shi Allah ya turo kuma shi ya faɗa al'umma ga abin da Allah yake so amin na salati Allah ya bada ladan idan kai aka san na manzon Allah babu ladan dan mala'iku su an ba su list din cewa sai wanda ya nau'i kaza za a ba shi lada ko Shehu Usman bin Fodiyo ya kawo littafin sa Ihya'us Sunna yana magana akan bid'a wurin tasbihi da ake yi bayan sallah cewa manzala ta karanta subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ba haka bane ita to shi daga cikin sharrin bid'a shine sai aka samu wani shi kullun ya tashi 100 100 yake subhanallahi 100 alhamdulillahi 100 Allahu akbar 100 haka ƙara waye ya ce yana wannan halin sai wata ya farki an yi tashin kiyama an zo ana raba ladan masu yin tasbihi bayan sallah duk an taro har da shi a ciki ya ce kawai shi sai gan shi ya koma gefe ya harɗe saboda shi ya san ƙoga ne talatin ake da uku shi kuma ɗari ɗari yake haka ya kamata ba shi babban wani abun sai ana kiran suna a kira wani a baya tafi har aka gama kowa aka sallama kowa saura shi kaɗai kowa ya tafi an bai ladansa sai shi kaɗai kuma suna hirin tafiya malakai ce ah ban gani na ba aka ce ato ba ka yi ina yi mana lokaci ya ce ɗari ɗari fara ke sa sai Allah cewa a yi talatin da uku ji manzan Allah haka gaya mana za ka yi baka cikin listin mu wannan jawabi wannan bayanan suna nan a cikin iya suna na shi usman bin fodiyo da yake magana kan bid'a hatta a cikin tasbihi to kaga yanzu anan me yayi na laifi tazrihi fa yayi ba wani kalma fa dauko sabuwa ba subhanallahi ita ya faɗa amma illarsa shine manzon Allah ya ce sallallahu alaihi 33 shi kuma sai ya ƙara kaga ya ci gyaran manzon Allah ke haka Allah ya su to wannan shine bid'a ina fata ana ganewa to Allah kare mu daga bid'a yace don haka duk wanda ya nemi kare agun Allah to asamahu Allah Allah zai kare shi wa man istama'a ila albidai wanda ko yake zuwa yake sauraron yan bid'a fa innahu hariyun an yuftala biha to yana dab yana ciki zai waya gari shi ma ya zama dan bid'a bai sani bai ankara ba ya zama dan bid'a mutum nawa ne da suna kan sunna amma sun waye gari saboda abokanai ko zama da waɗansu sun waye gari sun zama yan bid'a yanzu an ba shi waɗansu zikirorin da ba annabi bane ce a yi su a ba shi wani lokani ya shiga cikin damuwa kasan mutum ba a gane imaninsa sai ga cikin jarabawa sai ga gaba ɗaya bar musuluncin bai sani ba sai je ta damu mutum malamai da Allah abin wani wurdi mana da shiga cikin damuwa a madadin ya tambaya me manzon Allah ya ce ayi in aka shiga matsayi kaza sai malamai suna ta gaya masa ko suna wanda Allah ya faɗa ya ce wa yas'alal ulama wa yaqtadiya bil muttabi'ina ya faɗa maka safofin su to amma shi ne zai da Allah mala ta maka da wuridi ai ku din ne kuna izala ta ku son wuridi kaga da ta a malam mu yanzu da yake cin masifan nan ai kuma malam to shikenan ga wani wuridi ka je ka riƙe ka yi misali a ce an ba ka wuridin ka je ka yi yala ihu kafa dubu ɗari da dubu arba'in da dubu hudu haka suke gaya mutane a shi sai ya baka wani abu na wani kamar wani wani wani wani calculation din iska ko a ce ita sau tara tara ake yi kuma illar shi ne babu aya ba hadisi da ce maka yi ka zauna ka kira sunan Allah kowane suna ka kira ka roƙi Allah bai baka adadi ba da shikenan kalas dan Allah in kira sunan shi zai amsa maka amma da baka adadin to shine ba sa ka alayin bid'a ko yace maka kuma ta wannan zaka faɗe ta ne bayan asuba kar ka yadda kai magana da kowa ko me akai ba kai magana ba zaka zaka samu tana wuridi in ta magana ko sallama kai ba zai amsa ba cima wai sai ya gama wannan wurin to haka shine bid'a kenan zalla bai koyar da haka ba sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne yace wa yakarju min ismatillahi ko yace za a wutar da shi ga bid'a daga nan kuma kana shiga bid'a kuma to ka fita kuma a kariyar Allah saboda yanzu ka kama hanyar da ba Allah bane yace a bita saboda manzo Allah ya faɗa cewa man ahdasa fi amrina haza ما ليس منه وهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو رد duk wanda ya ƙarƙiro wani abu ya sa a wannan musuluncin namu wanda manzon Allah bai ce ayi ba Allah bai ce ayi ba fa huwa raddi haka manzon Allah ya faɗa yace an mai da markansa ba za ka ba a wata ruwa ce duk wanda ya kata wani aiki da yake fatan Allah ya bashi lada a aikin kuma laisa alaihi amruna babu umarnin Allah ko na manzan Allah a shi fa huwa raddu Allah bai karba ba to haka shine sharrin bid'a shine sharrin bid'a Allah ka tsare imanin yace qaulu Dawud bin Abi Hind rahimahullahu aw hallahu tabaaraka wa ta'ala ila Musa bin Imran radiyallahu anhu ko kuma sallallahu alaihi wasallama atujalis al bid'i fa inda lastahum fa haka fi sadrika shay'un mimma yaquluna ukbibta fi nari jahannam ya ce haza marwiyun fi Musa alaihi salam wannan an rawaito daga cewa Allah ne faɗa annabi Musa annallaha auha ilaihi Allah ya masa wahayi cewa me la tujalis ahli bid'ah kar ka yadda ka zama da yan bid'a duk wanda dan bid'a ne ba kai ba shi ba ruwanka da shi daga war hannu ka wuce kawai yace haza ka duba wannan umarni fa wa huwa kalimullahi shi fa annabi Musa fa sun zanta da Allah shine kalimun lahi ko baje kuma sai ta maka kalamun lahi musa kalamun lahi ko kuma kallamu to a larabci kalimun lahi abokin maganar Allah sun yi magana da Allah sun zanta da ubangiji ka duba matsayin da Allah ya bashi amma ya ce yanhahu lahu Allah ya hana shi zama da mai ahli bidai yace wal mukhalifina Allah ya hana zama da masu kin bin sunnar Allah da sunnar manzon Allah a matsayin shi na annabin Allah kana kuma ga kai ko ni yasa ka nisance su duk wanda yake bid'a ya fi karfin ka wallahi ba kai ba shi eh yace li annahu hariyun zadalasahum anime yata'athara fihim fa kaifa bi garihi saboda in har zai zama da su ɗan bid'a to sai yayi tasiri da wani abu nasu ko aqidar su ko ibadar su ko mu'amalar su ko wani abun su to kuma ina ga wanda ba annabin Allah ba zaka samu din da ɗan bid'a yake wani mutum ne mai dagewa akan ibada in dai ba ɗan fayara ba sai ɗan fayara ba ibada ai shi kawai falala yake tafiya akan ta ba ruwan da ibada shi dan tasu ne kawai eh amma ga yawancin bid'a suna son ibada sai dai ba sa bin ibadar akan sunnar manzon Allah sai kuma zaka ce kai abu kulli daya akan sunna ai yafi kai guda miliyan daya akan bid'a babu ko haɗi ma ko haɗi babu kawai saboda wannan kana da lasisi cewa manzalla ne ce ka yi kuma ka kwatanta irin abin da ya aikata ya ce ƙaunuhu faka fi shi nafsika shay'un mimma yaquluna hadha huwal mai alqata wannan shine hatsarin annaka idza dalastahum in ka zauna da yan bid'a wa sami takallamahum kake jin maganganun su fa innahu yahiku fi nafsika aw qad yahiku fi nafsika shay'un minhu sai ka ji wani abu ya kama zuciyarka a maganganun su in suna magana saboda sun kware a iya dabarbarin magana da azancin zance da ba mutane misali na kwakwalwa ko za ka ji suna da yawan ba da misali duk wanda ya kware a biya ga mutum ne mai iya magana da zaƙin zance ya ce fala ta ƙa'ud ala mai ƙuwatin imanika au ilmuka da haka kada ka zaura tare da su don cewa wai kai kana da imani ko kana da ilimi a ya ce li annahu indahum zaifun suna da wani abu na sinadari mai kama da kamar ka ce wani sihiri a maganganun su wa indahum tazawirun suna da iya zance da gyaran magana da azanci da philosophy a kama kwalwarka da wadansu bayanai kawai maganganu kawai na sarƙaƙiya ka ji kawai eh a haka ne kuma saka ji kawai a kama kwalwarka to haka su suke saboda sun fi ƙwarewa a gun bayani babu aya ba hadisi kawai kuma inda kan naka ba su wala yakata musu ne gaba a a eh gaskiya ne aka rama kallah to amma ina dalili me hujja akan wannan ran zaka gama da shi to ba zai da zai hira da kai gaskiya ne haka ne to me hujjar wannan abin da ka faɗa a ina za mu same shi a tafan hadisi ko a cikin qur'ani daga kuma an shiga a'a to ai shi to daga an shiga layi saboda ba ilimi bane da makwakwalwa ce suke amfani kawai ba ilimi bane a wurin ya ce wa inda ko kalamun ma'asulun suna da zance mai daɗi kamar zuma sun iya magana su gyara maka magana su ma azanci su buga maka misali ta ka zaɓin kamar da gaske a to kuma dama na ai siffar munafukai ce mu shi yasa muku mun mun karanta a baya yake cewa shi yana ganin duk dan bid'a a matsayin munafiki da zamanin manzon Allah saboda siffar su gaba da iri ɗaya ce sun ƙware a iya magana amma kuma aikinsu ba na sunna ba ne duk abin da zai ka ɗan bid'a so yake sai ya rage wa manzon Allah mabiya shi shi ne abin da yake tafiya a kansa ya tara wa malaminsa kawai mabiya a rabu da manzon Allah amma ba zai faɗa a baki fa kai tsaye ba sai dai an ka kalli abin a dabarance a aikata abin da yake nufi kenan ko ya ce wa indahum asalibun suna da salo iri daban-daban fa'alaika an tahadir minhum za ka kai ɗan uwa ka kiyaye su ka kiyaye su ya ce wa izara aitahum sai malam ya kawo ta aya da take bayani game da sufufin munafukan zamanin manzon Allah wanda kuma su ne munafukai har gobe har jibi irin sufa su kenan ya ce idan ka gansu to ujibu ka da samu sai jikinsu ya burge ka saboda sun sa manyan kaya an ɗaura rawani an sha alkaba kaga mutum kamar wani mala'ika ko ba ka sake tafiya ba su ƙa'idar su nema za ga yawan sa a sa babban riga a sa alkyabba a sa rawani a shi ba sarki ba komai ba ya mai da kansa kamar sarki in ya samu kuɗin gagaɗe da manyan motoci da wani waye da waye da sauransu a riƙe wani kwagiri ga wani sarbi mai ƙyalli kamar zinariya ma a hannun sa tafiya da shi to dan bi dai ake yace in ka gansu ta ujibu ka aje samu sai jikinsu ya burge ka wanda suke adan da suke ya burge ka yace wa in yaku tasma alqawlihim amma in har za ka tsaya ka ta maganganunsu to fa kai ka san in kai mai ilimin addini ne ka san magana ta mara tushe kawai a gama ba da misali kamar sanda ba da misali cewa wai yana so ya kare satul fati da ake cewa tafi kuɗi sau dubu shida sai ya kama da ruwan turare to ba gama bayanin sa ba sai to ina hujja akan abin da ka faɗa babu hujja to ya zama molan ka kenan ko to ka rike kayanka shikenan za su haka sai kullum ai to ka yararo shi a ina eh abin da baka ma san shi ba baka kaunarsa duk abin da kake akasin abin da ya karantar ne kana kore masa mabiya ma kai ko Allah tsare imanin yace wa ko yace tasma alqalim ko yace fahabirhum wa humul adu to fa su idan Allah ya fada su dan bid'a idan ka san munafikai din nan humul adu su abokan gaban kai fahazurhum ka kiyaye su wallahi duk dan bid'a abokin adawar ahli sunna duk dan bid'a in ji akan bid'a yake da ilimi to wallahi abokin adawar ahli sunna saboda baya kaunar ka baya san abin da kake yi dan me kake cewa kadai abu manzon Allah kar abu malam wani da malam wani su ne baki cikin sai dan me zaka ce wai kai abu manzon Allah shi kadai a'a su ba haka suke so ba dole ka ce abu ta hannun shi da al-Ghazali at-Tutawi al-Wa'i al-Wadin nan ta tafi shi kina tafi haka a sa alkyabba a hau babbar mota zauna in ya mutu dan sai gaje shi in ya mutu haka za su kamar sarakunan gargajiya saboda ne hidima za a rinka musu ko ba bane sai a ta musu hidima a kawo hadayan wani sira komai sai a bashi kujeran maka kujeran umara wane ne komai shikenan shi ba zai tashi ne musu na'a da zai rike kan kuma rike mutane ba yake kyauta shi ba da yi ba sai dai a kamar hadaya ko in wata ya kama za ta maulidi a sarƙabi gari gari sa neman kuɗi haka shi Allah ka tsare imanin ya ce to su maƙiyanku ne ƙatalahumullah na yi fakuna ko abin magana ke akan siffofin munafakai da Allah faɗacin ƙur'ani don ka kalli siffofinsu za ka ga duk wanda yake bidi'a irin siffan nan ce da shi yana rai cewa yana son manzon Allah har da ya ce maka ma su ne masoya manzon Allah amma aikinsa kuma gaba ɗaya aka si yake ma da abin da manzon Allah karantar hasali ma yana kiran mutane ne abu ƙungiyarsa ko abu malaminsa ba manzon Allah ba to ga shi ne asalin munafurci ai shi ne asalin munafurci to Allah ka tsare imanin yace fala ta tasahal ma'al bid'i kada ka sassauta game da dan bid'a fa ba a sassautawa tsakaninka da shi tsakaninku da shi kawai kar ta san kar ne kawai na fata an gane in kuka haɗa wa ɗaurin aure aka zo daga za an ce to ka san waɗansu in aka haɗu a ce wai an san kai alis sunna ne kuma ga yan bidiya ta ce to ayi addu'a to kar ka ɓata lokaci kar ka kawo satun ibrahimiya ka yi yadda annabi faɗa ka tashi ka tafiyar ka su aka ba sai sun kawo satun da ba na annabin ba sai sun kawo wani abu na bidiyoyin su ina fata an gane tare da cewa kuma ya sani wasu daga cikin sun sani wallahi amma wai dan me yasa za a ce abu sunnar manzon Allah shi sai ya nuna mutane shi batijjani ne shi bakadire ne shi kaza ne sai kuma kana magana cewa abu annabi shi kaɗai a huta shi kuma ba haka yake bukata don kaga cewa a taro ma su ne a gurin sai ba dole bane ya kaja ko dole ne eh a ciki dama mai ba dauran aure bane to me wani abu dauran aure ma wanda ya kamata ma a ce a yanzu an kai matakin da idan za ka yi aure ba ka ga kawa ma me a ciki sai ka ga limamin anguwar ku da yan anguwar yan layin a ja tsora ta a watsi fati tun daga manzon Allah na raya a Madina sahabi zai aure manzon Allah bai sani ba kuma a zamanin fa Madina fa kauye shi a lokacin har kowa fa san kowa Madina a lokacin fa za ku gane wannan ne a hadisin Umar dan Katsabi yake cewa sai ga wani mutum ya bullo mana ko ba kun san hadisin ba yace me la yura alai asalu safari kuma wala ya'rifu minna ahad babu alamar bako ne kuma ba mutum ɗaya da ya san shi a cikin mu dan abu da lokacin kowa ya san kowa amma musahabi zai yi aure manzala bai sani ba saboda shi manzala ya karantar in za a auren ba sai an yi abin da mu muke anan ba wani zai aure sai ya ga duk malaman garin nan da yan dariƙa da yan izala da yan shi'a da yan ko'ina sai su tara su su kuma saboda ba su fahimci ma aqida ba to ne wannan ka kalla haka ne karka da auren auren saboda ka kana kara aqidar ka ne sai ka bari sai ba mun rana ka je kamar ba to da daddare ka je ka gaisa ka bashi ihsanin sa sai abubuwa sun yi wa ban samu zuwa ba ga wannan abawa ango ko ga ya ba amarya kalas ta fa ma wanda ya je karanta shi sa zama a cikin su akwai hatsari a ciki malaman musu kiyaye wallahi har ka ga an hada a wani guri an mai da ku kawai ba ku san abin da kuke ba har a zo a kawo muku abinci ku zauna duk kuna ci tare ko ta dariya kuma wannan ya zama da mutane kenan ai kun ta mana mabiyan ku kuma ai kuma kowa kuma masallacin kuma rika cewa su ne akan daidai ba da dai bane wallahi ba da dai bane ba haka magabata suka yi ba shine ka'ida karke alaka da su kawai in an gamu aka gaisa kalas babu laifi shi kina wuce uzuri in ba gamu kowa ya tafi uzurin su shikenan saboda layin ne ba iri ɗaya bane kana da zen yana da mtn za ku haɗu ta siyo recharge card na zen zai shiga cikin mtn to haka ne abin fa wannan shine fa bambancin karkai da fa ba ba ba ba haɗu fa bid'a shari ce fa Allah ka tsare imanin yake cewa qawlu ya miki ko al-fudal bin iyad rahimahullahu ta'ala من درس صاحب البدعة لم الحكمة yace ai hurriya min al-hikma duk wanda yake zama da yan bid'a za a haramta mar Allah zai hana shi fahimtar addini yace wal hikmatu in kana ta hikima a cikin yaran a yaren ilimi na na Qur'ani da hadisi yace hiya al fiqh fi din shine fahimtar addini shi ake cewa hikima ko wanda shine haka mutane su kuma a yau in aka ce wani yayi karatu me ake nufi yayi karatu me ake nufi ba karatun addini ake nufi shi ai mai ilimi ne me ake nufi ai wani gangariyan professor ne kaza da sauransu amma asalin kaza an taimaka alhikima shine fahimtar addini domin shine asalin hikima a duniya domin zaka sanya zaka bauta wa Allah kuma zaka amfanar da wani kama saboda ka fadda daga kangin masifa ya bi Allah ya shiga aljanna lafiya kalau Allah ya kara mana ilimi mai albarka yace fallazi darasu ahlul bid'ah yuhra min al-fiqh fi ad-din ya ce ubatan lahu duk mai zama da yan bid'a to Allah zai hana shi fahimtar addini dan amar uquba kuma wani mamakin Allah ka kalli duk wanda yake malami ne amma na layin bid'a duk ilimin da yake da shi ya shahara da ilimin ya cika duniya da ilimin sa za ga ilimin baya tasiri wa al'umma kamar yadda malamin sunnar da bai kai shi bai ke amfani da mutane shi sai dai ya alfahari da ilimin a ce masa ai ƙasashen larabawa ma suna ji da shi to babu laifi ai ya je to ji da su amma ya amfanar da al'ummarsa akan sunna za ga wallahi ba ɗaya bane ba ɗaya bane yanzu farin fitowar da awar sunna da ka samu malamai masu aiki da kokarin yaɗa sunna yanzu ka duba tun da aka yi misali duk wanda ke kamar sa'ana ka tashi ne abin da ka san tafsiri da kake ji a gun malamai shine kana jin tafsirin Abba Aji da Muhammadu Gwammaza lokacin su ake ji na fata an gane su kaɗai zaka ji ana yawo da kasakasansu ko a matsayin malamai masu karantarwa bisa ilimi a lokacin sai zaka zo ana nan sai Allah kawo tafsirin su Abakar Gumi ya zo yana tafiya ana yi ko da yaushe amma wanda ya fito aka san me tafsiri ma a mutane ai fito Usman Ja'far ne har ka san ma tafsirin ma yaya saboda da ana tafsirin azumi kawai ba rigihirin ba kaman da ne a'udhu billahi muna neman tsari da Allah mina shaydani daga shaydani ar-rajimi daga kafin wata daya an yi sauka farkon azumi ran ahiratar an sauki qur'ani Allahu akbar fatiha daga ake tafsirin haka ga haka a tashi a karatun ba ka fahimta komai ba amma ka ji zakin qur'ani ana karanta ana fassara ka ka ji kamar da yaranka ake yi an sai fito su man zafa kuma ga sun rasu yau shekara kusan goma sha amma kamar suna raye to shi ne sunna ina ba ta fura ganewa shi ne sunna kana nan sai ka ji an zo me ana maganar hadisin manzon Allah da ina ma ma kusan hadisin ma malaman fa ka je kana cewa ta maka a ai ba a so a karanta hadisi saboda aikata hadisi na jafu sina haka suke cewa wallahi haka suke faɗa haka suke faɗa wallahi wai ba ne ce bai san hadisi ba fa wai su ai hadisi karanta sa kai na kan fitina da rudani ana nan sallaka da haddasana yanzu kowa duk inda kaji mutashi yana so ya ji an kunna hadisi ana karanta hadisi sai kaji kana gane abu kamar kana zamani da manzon Allah gashi a gaban ka sai kaji kamar ga annabin ma a gaban ka tsabare na fito maka da abun a ilmance da kuma ikhlasin niyya to shine ilimi na sunna da kuma ilimin bid'a shi ɗan bid'a kira yake kyau don ya samu kuɗi ya tara gidaje ya tara motoci ya tara wata fama ya shiga gwamnati a bashi federal gamma a kai shi maka a ƴaƴansa shikenan shi kyau motoci manya manya wayewa shikenan amma malamin sunna shi kullun da awarsa shine a zo a bi Allah a bi manzon Allah kai ka gane addini kalas baya buƙatar komai a gurinka shi ma da rayuwarsa kafin kwanakin ya su ƙare wannan shine malamin sunna ya ce to daka kaga ina miki ya ce wal hikima yal fiqh fitin ko mun karanta wannan ya ce qawlu fudayl bin iyadin asabit ko fa innahu akafu an yanzula alayka al la'ana ya ce da ya faɗi wannan magana ce li an sabil bid'a yanzulu alayhi al azab wal gadabu wal zaigu yace saboda shi dan bid'a ai azaba tana sauka ga dan bid'a da kuma fitinar rayuwa da kuma azzaigu shine karkacewa kan hanya gashi malami ne ya shahara babba ga rawani ga alkibba ga tsohon suna tsawon shekaru amma yaro karami idan ya ji abin da ya faɗa sai gane ah wannan ku anya ma ya san abin da yake ah don ba ka ba ce shahararren malami kuna cewa wai kuna cewa bid'a bid'a to yanzu annabi ya ci dan wake ne ai dan wake bid'a ne dan Allah yanzu wannan maganar ilimi ce yanzu wannan maganar ilimi ce kaga daga jaji ah wannan ku anya ko da ma san da doludu ne abun nasu to shine sharrin bid'a ya shi kato babba da ilimi yau amma daga ya faɗi magana kawai ya shiga layin shirme kawai kamar da na baku misali ko muna yara za zo ana wa'azin abin da ana ta kuna cewa muna bid'a to annabi ya sha shayi ne haka da irin maganganun ne yayi to menene bid'a me ake nufi da bid'a sai ka mutane ta arifi tukunna ai shine ka kawo wani abu ka ce addini ne ka ce abin aka akwai lada kuma abin ba a samu cewa manzon Allah bane ya ce ai shi ce bid'a kawai ba na nufin wai bid'a ta mu'amala ta abubuwan rayuwa ba to annabi ya saka fanga a masallacinsa ne za ta wato waye ka saka fanka da niyyar cewa ya samu lada misali yanzu an saka fanka ana dan cewa a samu masallaci ne fanka sallah a ci ya fanda ba fanka akwai wannan karatun babu zamani ne Allah ya kawo kuma dan a kawo a gyara masallaci a inganta gurin sallah ko ka dauka cewa ya ka sallah a cikin zufa Allah ya karba ashe Allah ba mugu bane ai Allah ai mai rahama ne ma ai kai sallah a cikin inda da arziki ma zana a ci da AC a masallacin nan standard AC 24 hours kai sallah cikin nutsuwa ai ka ma da sallah a gurin da ba saboda baka da nutsuwa ba kasan ga zafi ga sauro ga fama ina fata an gane shi Allah fa ba wai yana so ku sha wahala bane fa kiza ga ga kasar Laraba ka ga masallaci an kiwata shi kamar wani karamar aljanna kuma musulunci ka faɗi ma hada wani katifa katifa shan farkon nan akwai gurin da ka dan zaka jingina ma a masallacin Laraba Allah ana ba ka ana karatu yanzu ba to an maka wani ba za ka dan jingina ba sai ka tafi da shin bango ba saboda in ka jima za ka gajaye saboda me ka nutsu ka ji sakon Allah da manzansa ka san mun dauka wahala ita ce addini kai wanda da muka dauka tsangaya kazanta ita ce addini sai mutum ya ci abinci kawai sai ya shafa a kansa da kafar sai wai wai haka ake da mun dauka addini ne wala mun dauka addini ne wai wai albarka ina albarka ku kazanta ne manzon Allah fa shine ya kawo asalin tsafta fa yace zaka ci abinci ka wanke hannunka sallallahu alaihi wasallama ka ci gabanka ka yi bismillah in ka gama ka tside hannunka kwanan ma ka tside shi sunnar manzon Allah ne kuma ka wanke hannunka to mu kuma ga kuma ba sallahi to a murtsiki a murtsiki a shashafa a waiwa albarka ba ga wanda take ai babu ilimi da ai to musulunci ba haka bane ilimi musulunci shine abin da manzon Allah ya koyar kawai shine addini in ba annabi ne koyar da shi dukkan sa banza ne in annabi ne koyar koda kana ga wahala ne to shine daidai din shine ko musulunci yake cewa ina miki yace to aga ana jin tsoro ne kada wani abu ya same ka mimma asabahu da ya samu shi dan bid'a za ku na dan bid'a za ka gan shi bahi da hai'a bahi da wani haiba a cikin rayuwarsa duk wanda yake biya ga bahi da wata bahi da kwarjini ma na haiba din in dai kira yake akan bid'a da gaske na yaya ta al'umma za ga Allah na cire masa hai abin nan kwarjini kuma zai samu kuba ta rayuwa a duniyar nan saboda Allah ne ya alƙawari a haka duk wanda bai ji sunnar manzon Allah ba to sai Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatun dankan na ba ta an gane haka Allah ya faɗa ai duk wanda yake rayuwa akan wani abu aka san abin da Allah ya faɗa da manzansa Allah ce fa inna lahu maishatun danka za mu saka shi ta rayuwa ta kunci zuciyarsa babu nutsuwa babu jin daɗi a cikin saboda kira yake akan bid'a ba ilimi yake karantar da al'umma ba a ɗauko littafin hadisi a karanta mutane mana ko inda aka ɗauka ke karanta mutane a masallacin 'yan bid'a to wallahi sai sun yi bid'a ta waye Allah saboda abin da yake cikin tadin sunnar manzo Allah sak ne ina fata an gane domin zaka da cikin ta an zo an ce za a yi sallah daga an ce da annabi kabbara sai aka ja ya shiru aka ce me kake cewa ya manzo Allah sai ce ina cewa sai fada addu'ar bude sallah ana yi a karatun yan bid'a ana yi ba a yi ya kai tahiyya sai a karanta maka irin ta manzon Allah in an gama sallah wacce addu'a manzon Allah yake daga idar da sallah sai kaga an kawo maka su a hadisance sai yasa su ba sa yadda su buɗe littafi da ya shafi sunnar annabi su karantar da mutane in kuma za su karantar to dai su yi karatun burabura burbur baka san man da aka faɗa ba kai ku takabbara sai a shigar da wani abu a bar bakwai shi kenan eh fala falala ba sa faɗan asalin abin da yake akai ya ce wali haza don haka ne ƙala jalla wa ala wai zara ita ladin ya kudo fi ayatina ba a da anhu idan ka ga mutanen da suke kutsawa game da ayoyin Allah suna maganganun da ba haka Allah yake nufi da ƙur'aninsa ba ba haka manzon Allah ya karantar ba kamar ƴan ƙalaka ta tsinnan ƴan tatsinan nan idan suna maganganun su kai haram ne ma ka ka ji su jin tsin ma Allah ya hana ga sha abin da Allah ya faɗa kada ma ka saurare shi kawai ka tura yi sama ka wuce da shi me za ka ji agunsa me za ka ji banda bakin ciki da ɓacin rai in mutum yana da hankali yaya za ka zo ka ce kawai ƙur'ani za a bi a bar duk wani abu ba ruwanka da hadisin manzon Allah to ai mun sha karantawa a cikin tafanan namu da karantawa ko yanzu a cikin ƙur'ani ƙarar Allah ya magana kan kiran sallah a guri da yawa ma ko ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'al ya zikir lahi a wani gurgi cewa wa idza zatum ila salati itakduha huzwan wa la'iba haka Allah ta magana kan irin sallah to kawo mini lafazin irin sallah cikin Qur'ani akwai to ya za a yi kenan yanzu ko mun karanta a Qur'ani din kansa zaka samu ayoyi sun zo guda biyu ɗaya ta ce eh ita ce a'a to ya za ka yi to wanda ka san gayan da yake in milaka da shi ma na rage faɗa ne idan ka ga masu kutsawa a cikin ayoyin Allah suna maganganun da ba haka Allah ya faɗa ba ba haka manzo Allah ya karantar da ayoyin Qur'anin nan ba yace fari da arzu to ka kaurace musu ka wanda kar ma ka saurare su ka juya kanka ka tafi ba kai ba su kar ma ka ji me suke faɗa kawai haka Allah ba da umarni yace hatta ku dufi hadisin gari har sai sun bar wannan maganar sun daina maganar addini fara ma su hirar duniya to sai ba ka iya jin kana so amma inda hira addini ce dan bid'a zai yi kar ka saurare shi dan shi bid'a zai kawo ba zai maka bayanin da Allah yake nufi da ayar ba ko da manzo Allah yake nufi da wannan ayar ba sai dai ka maka wasu abubuwa na san zuciyarsa da kuma kare kungiyarsa sai da ayar ma sai murda ta babu wani daga cikin magabata tun daga zamanin sahabbai har kansa da ya fassara ayar da wannan fassarar amma shi sai fasata da wannan fassarar haga ya ma bid'a kenan yasa karka ma saurare su haka Allah baka umarni ya san shiga wani hadi wani magana da ba wannan ba yace in ko baka ba wa in ma yuslaka shaytanu idan shaytan ya sa ka manta suna magana akan ayoyin Allah a irin ra'ayoyin su ba fahimtar manzon Allah ba kuma kake manta kake saurara su to daga ka tuno ka shiga tafi kawar gurin karkadi ka buɗe wayarka sai ka turo wayannan yan kalakatan ka kalle su ka fara ji to kai ka tura ka wuce amma kai da ma kana ganin shi ne kawai ka tura ka wuce saboda kada ma ka saurari abin da zai bata maka mare dan hauka zai faɗa maka da kuma kafirci ya za ka ce ba ka san hadisin manzon Allah to me kake nufi haka ba ka san annabi kenan ba ka kaunar manzon Allah kenan waye ce maka ma wannan qur'ani da ka ganshi shine qur'anin da manzon Allah aka saukar masa sai ka san haka sai a hadisi ka san haka ai kaga ai wannan dabbanci kenan ko to ya ce idan ka manta shi dinga sa ka manta suka ce malamai anan ne ake cewa dan mutun ya mantuwa to baya cewa wai Allah ya mantar da ni sai daga ce shedan ya mantar da ni saboda galibin abu da ke mantawa wani abu ne na alkhairi sai ka zo ka manta shi to yasa ba za ka ce Allah ya mantar da ni ba sai daga ce shedan ya mantar da ni haka su malamai suka faɗa saboda ire-iren waɗannan ayoyi ita to dan ka gane wannan ba ta kadu ma'ahun ba da zikira ba da kamar zalimi kada ka ƙara zama bayan ka tuno cewa Allah ya hana zama a cikinsu suna maganganu akan Qur'ani ko hadisi suna cin mutuncin maganganun manzon Allah to kada ka ƙara zama da kinsu saboda su me azzalimai ne ka san mutum ra'ayinsa shi dan kalakata ne kuma ku hira da shi to ne me za ku hira da shi ina ruwanka da shi sai laruri ya dauko a mota ya kuna zaune ka gane an haka jin magana ya ta magana ka rabu da shi a daga gajiyar barka barka ko amma kar ka taya shi kar ka tashi ka rabu da shi ya ce qala ta'ala lil mu'minina ko Allah faɗa mu'mina cewa wa nazala ilaykum fi kitabi ai Allah ya ce mun saukar muku cikin Qur'ani an idza sami'tum ayatu la yakfur biha in kun ji ana kafircewa ayoyin Allah wa yustahza'u bi ana izgilanci da ayoyin Allah yanzu dan kalakatu da yake fasar Qur'ani ai izgilanci kawai yake ai cin mutuncin Qur'anin ma yake na fata an gane duk abin da ke faɗa ya hauka kawai yake Qur'anin ma ba daidai abin da Allah ya faɗa ba kuma suka ce malamai to misali idan kai ka tace kar abu yi maganar manzon Allah in ka zaka tafsirin ta to ya zaka ce haka ba za fahimce ka ba har abada ai domin in ka faɗa wata aya dole sai ka dan yi jawabi dan a gane ko to wannan jawabin naka kai ma kai jawabi kana so a yadda kuma ka ce kar a jira manzon Allah to kai waye kaga akwai rena hankali da kuma bata da ya same su Allah ka tsare imaninmu to idan ku yace Allah sun kaura cikin Qur'ani cewa in kun ji ana kafircewa ayoyin Allah ana musu iskilanci to kuma mu nai fara taka wud ma'ahum kar ku zauna da irin waɗannan mutane masu magana akan tun mutuncin ayoyin Allah da iskilanci wa hadisan manzon Allah kar ka taba zama da su har abada ba kai ba su ba ruwanka da su ko hatta kudu fadin gari ya san shi wani hadisi da ba wannan ba ba na kamar zancen da ba na addini ba suna hirar duniya wani abu na tunishin ku ko rabu na kaza nan babu in ka ga dama ka saba kin ga za ka saba shi amma ana maganar addini dan bid'a yana magana akan abin addini kada ka kula shi dan shi ba akan daidai yake ba akan bata ma yake kar kawai ka rabu da shi Allah ya ce kar ka zauna ma a gurin ka bar gurin ka tafiyar ka dan karin ma ka ji abin da yake sako ne yace in kuka zauna kuma innakum izan mislahum kuma kun zama kamar su a gurin zunubi kenan haka ne shine sharrin zama da dan bid'a zama da gurin shi kadai kai maka zama shi tun daga abin da ke faɗa kafirci ne kaure cewa manzon Allah yake zagi ko cin mutuncin ayoyin Qur'ani ma yake to kai ma kuma kalma tare da shi kana jin me yake faɗa to sai Allah sai da kai da shi kun zama daidai a gurin sako da kuma zunubi kenan Allah ka tsare imanin yace innallaha ka sani shi Allah lalle Allah jami'ul munafiqina zai tara munafikai ne wal kafirin da kuma kafirai fi jahannama jami'an dukkan su a cikin jahannama da kafirai da munafikai aga suwa munafikai ai mun karanta yanzu ku duk dan bidai alai munafikai yake ai inda yana inkarin abin da manzon Allah ya zo da shi amma kuma yayi kirarin cewa shine ma musulmin manzon Allah har ma zai kalli idan kai ce maka wai kai baka san manzon Allah saboda ƙarya da kuma rena hankali amma kuma shi duk aikinsa akasin na manzan Allah ne yana kiran mutane ne ma a zo abu malaminsa ko ƙungiyarsa a bar bin manzan Allah to haka zama munafiki kenan to Allah ce Allah zai tara dukkan munafikai da kuma kafirai fi jahannama jami'an dukkan sa cikin jahannama in kana so ka gane ma suka kuma wata aya da Allah ke faɗa cewa to su fa munafikan nan fa da Allah ya magana akan su fa sune fi darkil asfali minan nayi su ne a ƙasan ƙasan jahannama duk ƴan wutan duniya ma da za a yi suna saman ƴan munafukai su suna ƙarshen ƙasa to ana za a saka munafukai da kuma kafirai a guri ɗaya Allah ka tsare mu ka tsare zuri'ar mu ka tsare imanin ya ce wa hala fihi tahadiru to ga a waɗannan ayoyi akwai gargaɗi zan kunne game ta ahlul bid'i amal ahlul dalali ga zama da ƴan bid'a zama da su kaɗai ga abin da Allah faɗa zai mana rufin azaba ya ce wa alil ahwa'i da masu bin zun zuciya da kuma me ko eh wa musahibatuhum da zama da su da abota da su wal istima'i na kalamihim da jin maganganun su duk akwai hatsari a ciki ko zama da su ko abota da su ko jin maganganun su ma hatsari ne domin zai jawo ka shiga cikin waɗannan narkon bala'in da Allah ya faɗa ko au qira'atu kutubihim ko kuma karanta littafansu eh mu karsa ko yace walaka bil ibtiad an hadhihi al umuri an hana ka bi duk wannan abu da aka ambata to ka nisance shi zama da dan bid'a abota da shi jin maganganun su kan da tattafan su dukkan nisance shi yace wallahu al musta'an muna neman taimakon Allah ne alladhi ya'malu hadha al an yaquluna anhu menene mun gali'un yanzu haga ya tabin mamaki wanda a yanzu yake kiyayewa ba zai zauna da ‘yan bidi'a ba, ba zai ji maganganinsu ba, ba zai yi abota da su ba, ya ce ba shi ba su ba su ba shi ko, sai sai masa wai menene ai suna da waɗansu abu da suke faɗa, yanzu kamar mu anan, in ka ji ‘yan bidi'a sun ce ai wani munkiri ne, su haka suke cewa, wai munkiri ne, wai ma'ana wai shi baya kan ɗariƙansu, shi baya son shehunsu, ta ce masa munkiri, ko kuma ta masa ba wahabi, ina fata an gane. in dai kana sunata a wannan ai wahabiyawa ne masu aƙidar yahudanci haka za su ce maka za su ga maka duk wani kalma na musgunawa da cin mutunci to kada ka damu da wannan ai kai faɗa ne kuma aka ce zagi baya kari baya tabo ko ko kuma ce mutahaddirun suna faɗa masa haka yace wa indahum wa indahu shakkun fin nasi ila akil ma yaquluna suna dai faɗa abubuwa iri daban-daban ga mutumin da baya bin aƙidar su in suka gane kana kan sunna sak da gaske ya ce maka ba wahabi ka san yanzu an dani sadin zalamu ya ce ai wannan ba wahabiyawa ne masu addinin yahudanci shikenan kawai eh to sai a tsaya a nan babu laifi kaga dai illa ce babba alaka da yan bid'a cikin komanka yasa to ai matsalar da muke fama da shi ne kai din ka ƙi ka sunna da gaske ne ko yau ka ƙi sunna da gaske ne dole abin da ake wai na bidi aka ce kai ma wai haka za a yi an maka tashi yin aure da kai da su duk iri ɗaya ne an maka mutuwa duk iri ɗaya ne to ina za ka zo kuma kana na magana kan wani abu da haka akwai matsala kenan ku dole sai kaya ki zuciyar ka fa kai ma ka bi sunnar da gaske aure za ka yi kai kai a ji kai aure me a ciki to ba wani abu Allah sa albarka kenan. za ka da ayanka ne kai karki wani taro kai a buga wani aibi kaga an aibi kati ɗaya wajen naira dubu kati ɗaya a bugu an raba mutane daga an karanta a jefar da shi suna ba an muzanci ba ne wannan a zo a faɗa a masallatai a rubuta a social media wai duk sai an yi taro a gaihin saboda ne zai yi auren ɗansa ko ƴarsa wannan al'adu ne wanda ai ya kamata sai an daina yanzu ai an masa mutuwa shi ma ya ci gaba da wannan abin da ake da gidan da komai da komai eh saboda shi suke yi ko saboda samun kuɗi suke yi to amma me yasa ba sai sa muke faɗa kullum ka shirya kan kai aure idan ka shirya kan kai aure ba ruwanka da baka kafar a baka dama ka shirya ba zai ba ko to shikenan kaɗan za a yi Allah ko to amma dai ka san bid'a ne ko ba shi bane to ga bid'a ne ai ya kamata a ce yanzu an daina yin su da gaske Allah da gaskiya kamata a rage shi musamman dai malamai su a gani a kansu a aikace in za su aure da 'ya'yansu mata a ga cewa duk wannan bid'a sun daina yin kawai a zo gidan shi kawai salin alin ya ce takwas kan kado tara babu kowa a gidan an sallama kowa talas ah auren ba an daura tun da zai talas shikenan mm mm eh wasu wurare galibi ga su ana sallah su tsora su to ai kaga shikenan ai in ma ba za ka juma'ar ba to kai kokari kai kokari kwatanta sunna din mana kai wani ai manzon Allah yana da ƴaƴa mata kuma ya aurar da su to ya ya aurar da su duk sai ka ji yayi shine fa ka bin sunna din muke ta faɗa kai fa ko an yi masa rashe-rashe da yawa da a cikin danginsa ya ya yayi kai ma aka sai ka daure ka yi haka ake kwatantawa a haka a haka har ka ga an waye gari ka zama sunna sat bid'a sam kaga aiki ne kuma amma wai kuɗin za a tara mar wani abu a bashi dan wani kuɗi kine ta buga har da cewa baka zo aure na ba to dole ya je auren ka ba dole bane ai ko ba haka bane to amma shi yasa kai kusanta ka daje ka dan yunkuri zaka ga dai alal akal in kai dan Allah sai Allah ya sama albarka ko wata abin da kake da ana so kai ikhlasun niyya ne kawai tunda haka ne ni yanzu in zan yi kaza ko zan bi sunna ko a duka tambaye malamai ya ya in za a aure ya ake sai malami ya karanta masu nuna manzon Allah shi kenan ka zo na lafiya kai kayan ka to amma ga muna ta abubuwa da dama ne sai zaka shan wahala sosai sai ga aya da auta ita canza har yanzu ai in kana neman aure ma yanzu da gidan dan bid'a da dan sunna dillahi ɗaya ne to ila sunna take to kaga akwai matsala kenan to ka gani eh shi kuma gara sunna ce manzo Allah ya kai ga ya bada garantar da yawar da yarsa wani sahabi ma da yazo ce an masa zai zai aure a taimaka mata da gara da ya ce azaba shi wannan sunna ne ka ba da kayan gara in kana da ya ka aure ta ka yi kayan gara sunna ne amma kuma ka zo ka ce a kawo kayan sa rana kayan sa lalle a turo wasu mata su mota guda a take igara ta ihu anguwa wai za a zo sa lalle wannan ai ya kamata sai an wuce wannan abin a cike anguwa fa ko kuma kaga an tara samari wajen mutum ɗari da mashina wala kawai kayan sa ranar wani ba fa aure ba fa haka duk wannan ai ya kamata sai mun wuce shi wallahi ta abubuwa wanda ba daɗi ya kamata uba ce a duk wannan ni ba na yi a gidana kar ka kawo sau ka kasa daki shi kenan kalas a'a baka ga dama bane baka bane mai yar baka ga dama bane dama kai din ma ba hi da aka isa ne mai auren yarwa aka gayawa ba ni aka gayawa ba sai ka to a kira shi bayan ka bincika ka tabbatar mutumin kirki ne ya turo iyayen su kun ga to a kirawo angon da iyayen su zo ni mu a gidanmu mu almajirai ne muna kokarin bin sunar manzon Allah ne ba ma kayan sa rana ba ma kayan sa lalle musa za ki mace karɓa kaɗai talas zai ce baya so? daɗi zai ji wallah gode maka zai eh? kai ma matar ƴarka? a suna ne mana uba yau yasa kayan ɗaki ba suna ne ai ba zala yau yasa kayan ɗaki da arzikinsa yawwa ai suna ne uba sai yau yasa iya arzikin da Allah ya mara yawwa in an kasa dakinta sai ka ba ta dakinta in baka da wani kuɗi ya sara ka karɓi da sadakin ka sai mata kayan da shi in kuma kana da kuɗin ka tara sai ka haɗa ka ƙara masa ayar ka ce ai shi yasa aka baka aida maka shirya tsawon lokaci din aiko to lokaci ya zo yadda ka samu kanka kai kai kai a haka kawai an samu katifa ko an samu gado ya masha Allah a tafi kawai ga tukunya ga wai kalas amma da an zanta dole sai an yi ɗaki biyu wani ɗaki har guda biyu ake ɗaki uku ga falo ga ɗaki da gado ga ɗaki da gado gado biyu ake wayan su kaga an sa mutane masifa ai sosai kaga an shiga cikin masifa ai to wa ya sani kaga duka wannan an muna saka ma wahala ne kaga kan wannan fa an ɗaga auren saboda uban bai samu kuɗin da zai wannan abin ba sai a ce an ɗaga sai wata biyu mai zuwa an ɗaga sai kaza a kan wannan kaga har auren ya sani wa mamiji da matar ko kuma ma sun shiga wani abin nan layin da ba mai kyau ba kuma to me zafi a haka za kamata mu rage wa kanmu wahalhalu ba mu sunnar mu zala mu huta lafiya kalau ka gama ta ce shi yana mutumin kirki ne akan aqida baya baya yin ba ba dan kalakata bane ba dan faira bane ba dan shi'a bane ko ba shi bane aqida kenan sannan kuma mutumin kirki ne a mu'amalarsa ɗabi'unsa masu kyau ne sai ka ba shi kawai aure kawai sadaki mutumin kirki kuma ai ya san cewa dama yanzu zan kiyama ta ka sai ka akwati wa ka siya ba tarka ta yi me a cikin akwati babu wani akwati ana ka ne ai ko ba shi bane ba ta koma ta ai da kayan ado ma ai kai za ta yi ado fa ko ba manta ka siya akwatin me zai da akwati kuma amma an ce an hana ka da ba kayan lalle ba kayan rana ai an rage ma musiba in ka je wasu wasu yaran ma bayan wanda ya kasa waɗansu abubuwa na babu wanci wace ta tara maka waɗansu commitments in ka je wasu bura daga yarinya ta kai shekara arba'in wallahi ba ta ba taɓa yawa ba saboda wannan al'adun a nan najeriya su shewa fiye da haka masu nan al'ada ya yi yawa al'ada ya yi yawa sai ka siya rago an kai gidan an yanka ya sai buhun buhun shinkafa buhun alkama man kaza da sauransu eh shi haka wasu al'adun sa haka ne haka dai an ta shan wahala so in kai uba ne kake so abu sunna ai ba ba wahala to Allah ba mu ikon mun sunna yasa muna kwatantawa zamu waye gari mun rage wa ƴan baya masifu da yawa kuma ka bi sunnar manzo Allah ka samu lada mai tarin yawa shine abin da ya kamata amma ana ta karatu sama da shekara arba'in kuma an ƙi canza waɗansu abubuwa to ina karatun ne to shi ne abin da muke faɗa yanzu ai karatu ana yi sama da shekara arba'in daga fitowar izala ana ta karatu amma an ƙi canza waɗannan abubuwa ba bambanci tsakanin ɗan bid'a da ɗan sunna da malami da zahiri duk ɗaya ne to ina karatun ne to haka ba daidai bane wannan abin da yake muna yaudarar kanmu da kanmu kenan yasa muke ta kuma ukuba eh wancan baya amma akwai nasu na zahiliya su kuma yanzu akwai nasu na zahiliya fa yanzu sun ma eh ana zuwa da mata mota guda a ta abu daya suna ta yi ƙauyawa dai waye dai me me ba a yi wajen sati ana biki kafin ɗaurin aure wannan dai musiba ce wannan sai ka ce wasu arna sai ka ce arna wannan ba daidai ba ne in ka je birane event center za ka kama na bikin ma ya fi kuɗin bikin ma tsada a kama wani guri kamar girman nan naira miliyan biyar a wuni ɗaya kuma sama da haka sama da haka ana kama a ga na masifa ce har wani gun in baka kama ba za a auren ba ba to me zafi haka yasa ka ga zina ta yi yawa aure kuma ya kaɗe ƙaranci saboda wahalar da ake fama da shi amma ku bi sunnar annabi ku huta mana manzala ya aure da yansa ya yi kawai sadaki ya karɓa shi kenan kalas a je a tafi alama da zaman lafiya za ga shi ma ya fi riƙe watar ma da mutunci bata ba shi wahala ba ai Allah sa mu dace subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah